أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh alhamdulillah mun gode Allah tabaraka ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci don muna daya ga watan Rabiul Awwal jiranan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1445 inda ya daidai da goma sha shida ga watan Septemba ta shekara ta 2023 miladiyya mun dawo kan karatun littafin Sheikhul Islami وسارف العناني على إبراهيم إنياس رضي الله عنه لا يجتي مساره العدب بما هوى منه كم وعدب لوراد للتافي نشرينا لب اللب أكراتون دي قباتا منغما الوحدة الثالثة وتوبيتك أن الشيخ رضي الله عنه يأي مغانا أكم لا تفرحن بأن أمم إنت وافرح بمن أنعم إن أقلت وكل نعمة تزول دون من أفضى فذاك باق في كل زمن شيخ رضي الله عنه yake faɗa cewa kar kai farin ciki da nimomin da aka maka kai farin ciki da wanda ya maka nima idan kana da hankali kowace nima za ta wuce banda wanda ya maka nima shine Allah tabaraka wa ta'ala yana nan a cikin kowane zamani to malumul lubbi ya ta gaya mana yadda farin cikin yadda za ka yi shi da abin da zai jawo kai farin cikin da yadda za ka yi farin cikin da maganar girman kai zai iya shigo maka da abubuwa ya yi ta mana bayani a kai wanda a karatun da ya gabata dai da izinin Allah tabaraka ta'ala muka karkare karshen bayanan da ya kawo akan maganar farin ciki idan ya samu mutum yadda za a yi farin ciki sannan da yanayin farin cikin da zai yi da duk abin da zai same shi da kuma daga nan za mu shiga alwahadatu sabi'a wanda yake ce mata wato sashi na bakwai a cikin baitukan nan da shehu radiyallahu anhu da ya dauka ya musu gida ya ware su ya magana a kai ya ce wannan sashin ya kunshi abubuwa guda biyu cewa hatta la tuhaqqir wa tufdah yace har ka zama ba za ka rena kowa ba sannan kuma ba za ka nemi aibata wani ba to cikin waɗannan sai ɗauko baitukan shehu radiyallahu anhu wanda su ne ci gaban waɗancan baituka ya ce wannan wahada za ta yi magana ne a kansu baitukan su ne la ta na musulman la ta zukura aibun ri'im wal aibun minka kadira faru ba zai tsimraini akbar walau أقسم بالمولى أبر قدره لا تدرن مسلما ولو ظهر در على يده دابا فاكتشر فإن ذا الكلك عباد الله فلا تدرأك عباد الله ولست ترضى من يدر عبدك وإن أصافت تقين ربك ولا ذب الحزن وذكر الموت لا تنسوا كذا سؤال الميت فأنا نمت عن شهور رضي الله عنه سوني أبن ذا شذاكي shi yake cewa la takiranna musliman la tazkura karkare na musulmi la tazkura aibu mur'i karka karka bari aibin wani mutum wal aibu minka qadira bayan ga aibi a jikin ka ana ganin saka saka kana aikata wasu farufa zidimraini ba an mamaki bane a samu mai kayayyaki wanda kayansa sun yayyage akbar wanda sun yi biji-biji sun yi kura ولو أقسم بالمولى دازيرا إلى الله تبارك وتعالى قد أبر أبر قدره وتوزع الله ذي سيرة الدشي هل رويت هكا فنجوه لا تضرن مسلما karka cutar karka cutar da musulmi walau zahar durun ala yadihi daban faktabir da wato cutar zai bayyana akan hannunsa ya cutar da kai to ka zama mai ladabi ka zama mai gafartawa ka gafarta masa karka zama fa inna zarkal bi ibadallah waɗannan mutane da kake ganin su ga baki wannan halittu bayan Allah ne fala tadur fi ibadallah ya kai dan uwana karka cutar da bayan Allah walasta tarza man yadur abdaka kai ma ba za ka yarda da wanda zai cutar da bawanka ba kai ma idan wanda zai cutar da bawanka ba za ka yarda ba wa in asa fastaqiyanna rabbaka saboda haka idan ya zaba maka ka ji tsoron Allah ubangijinka walazimil huzna ka lazimci damuwa ka lizinci jin damuwar abin da zai same ka wa zikirar mawuti sannan da tuna mutuwa la tan sauka kamar tashi ka za su halin mai hakan nan tambayar da za a yi wa mace ita ma kar kamar ta to waɗannan abu ya cikin su ne mai lubu lubu yanzu zai sa mana su a cikin wannan wahada alwahada tu sabi'a ya ɗauko mana su ya mana ya mana sharhin su ya cire mana su tunda dama daga kishiru ne zuwa lubbi zuwa lubbin lubbi to zai zai fare mana shi daga bawonsa a zo a murje shi a fidda shi gaba daya ne shi yake nufi a cikin kowane baiti to shine abin da za a yi yanzu a cikin wannan wahala gaba dayanta za ta yi magana kan waɗannan baituka da muka karanta yace sharwa da tustabi'a wato sharhi na wahada tustabi'a yace iktafaina bi fadlillahi wa mannihi bizalika alqadri min alhadith عن الوحدة الثالثة التي تلخ... تخ... تخلصنا من عملها بحقيقة الثالثة التي تلقينا فيها بعض بعض شيء من مساوي الكبر ذلك الذي لا يتطرق إلى ضمير الإنسان إلا حينما يصاب بالمرض الإحساس بالحقارة يجي اتبينا بفضل الله ومنه يجي منكسا دفللا الله دبيور الله بذلك القدر da kaddarawan Allah tabaraka wa ta'ala min alhadisi da muka gama kawo bayani anil wahadati sadisa akan bangare da shida allati taqallatna min amaliha wanda Allah cikin yaddarsa muka gama aikin ta muka sa mata suna bi haqiqati sadisa wato haqiqa na shida an cire komai na cikin baitukan an bayyana shi a wato a wahadati sadisa kenan yace allati talaqaina fiha wanda a cikin da muka riski babu shay'in min masawil kibar wani sashi na daga abun da yake jawo wan girman kai da shi yake la tafrahan bi an umul insa wa farah bi man an'ama in aqalta fa kullu ni'matin tazulu duna man afza fa zaka bazir fi kulli zaman yace a cikin mun riski wani abu da yake magana akan girman kai ذلك الذي لا تصرف إلى إلى دبير الإنسان إلا حينما يصاب بالمرض يجي وأن أبوكما نجم كاي ba zai yiwu ya fada cikin zuciyar mutum ya zauna ba illahi na ma yusabu bil marad har sai ya haɗu da wani ciwo wannan ciwon shine al ihsaf bil haqara yana jin ya rena kowa yana jin kowa ba komai bane kaga bayan shi ya ga maka cewar karka farin ciki da nimomin da aka maka da farin ciki da Allah tabaraka wa ta'ala kowace nima za ta kauce wanda wanda ya maka neman a cikin kowane zamani to sai shi yake ga maka cewa damun girman kai shi zai biyo to me yake jawo ka girman kai sai ta la kiran na musulman karkare na kowa to shi abin da zai ja maka ka fada cikin girman kai shine wannan ciyo na da ihsasu bil haqara kana jin kare na kowa sai ce mana fa inna hadha al ihsas huwa alladhi tafaddala an-nazim radiyallahu anhu bi istidraj al hadith anhu wannan abin da mutum zai ji fa inna hadha al-ihsas wannan abin da mutum zai ji huwa allazi tafaddala an-nazim radiyallahu anhu shine abin da mai wannan tsari shehu kenan radiyallahu anhu ya ya daukaka da ita bisu sirajin hadisi anhu wanda ya riskar da magana wato akan sa li yudilla bidhalika ala anna al-farah bi ni'mati غافلا عنه بدها بسبب هذا المرض الخبيث الذي ينتهي بالإنسان الوصول به إلى مستوى ينفر الآخرين منه yace wanda yake nuni anan ala anna al-farah bin ni'ma cewa farin ciki da zaka yi da ni'ima ghafilan amun bidiha wanda zaka manta za ka gafala daga wanda ya maka indadin wannan neman bi sababi hadha al-marad al-kabir saboda sababin wannan lafiya rashin lafiya mai muni me rashin lafiya mai muni shine raini kare na kowa baka ganin kowa a cikin komai to dalilin haka sai ya ja maka wannan girman kai da aka maka sai ya ja maka girman kai saboda kana ganin kowa bai ka ba yace yace alladhi yati bil insan al mawsul bi ila mustawa yunfir al akarin minhu wanda zai kai dan adam zuwa karshen kololuwa ya zama ya siffantu da daidai ya hau kan matsayin yana kore kowa yana ganin shi ya fi kowa ya fi kowa cancanta ya fi kowa iyawa saboda wannan rainin da ke cin zuciyarsa shi za shi ce la ta tiranna musliman karkare na kowane musulmi sai ce wale ta min al-ghaib ma fi nufuri min uqdati mu'limatul mudmira min al-mumkin an yam an yanbau ana abtar kathira wa jara'im mukhtalifa فقال رضي الله عنه لا تهترن مسلما لا تذكرا عيب امرئ ولا عيب منك كبيرا yace walaysa min al-ghaibi ba abu ne koyayye ba ma fi nufuri abun da yake cikin korewa min uqdatin mu'lima mudmira na daga abun da mutum ya kudurta wanda zai jawo masa ya fada cikin wani yanayi mai zafi kuma yanayin da zai dambarar da shi ya mai da shi can kasa ya fada cikin azaba yace min al-mumkin abun da yake faruwa ne an yambo ana barun kasira wanda zai bugar masa da munanan tunani da yawa a cikin ransa wa jara'im mukhtalifa sannan zai jawo masa laifuka daban-daban fa qala radiyallahu anhu sai shehu radiyallahu anhu yake cewa la tasiranna musliman karkare na kowane musulmi la tazkura aibun mur'in kar ka faɗi aibin wani musulmi wal aibu minka qadira ga aibi a cikin kana gani saraka ga sunan abayyana a cikin ka yanzu za ka zai kana faɗin aibin wani bayan ga kai ma naka ya maka yawa sai mai lubu-lubu ya ce baitun jamil ra'i rawatun tala'ala fi ajwa'il alfazihi al-mabdu'ati bila annahiya tanhaka ayyuha as-salih ila Allah ta'ala min aqdahi manba'in min manabir kibar ala wa huwa al-haqara yace baitun jamil wannan baiti ne mai kyau ra'i mai burgewa rawatun talala wani burgewa ne wanda yake haskakawa fi ajwabi alfazihi a cikin gefen lafazinsa almabdu'at bila wanda ya fara da kalma na la karkari annahiya ta korewa tanhaka wanda take hana ka ayyuha salik ila Allah ta'ala mai tafiya zuwa ga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala min aqbahi manba'in min manabi kibar zuwa mafi munin mabuga na daga mabugan girman kai ala wa huwa al-haqara yace wannan shine reni kare na kowa ayin shi ya ga maka cewa kake farin ciki da nimomin da aka maka za su wuce sai ya kara maka yanzu maka kare na kowa saboda idan kare na kowa to wannan shine babban abun da zai bubbuga a cikin ka na maganar rena na maganar girman kai shi zai lubulun ya ce wannan baiti wani abu ne mai kyau mai birgewa da a cikinsa aka fara shi da la la ta hasiran na musulman karkare na kowane musulmi sannan la ta zura aibin wuri karka faɗi aibin wani wani yayi kaza wani abu kaza ke wani babu kaza wala aibin min ka kadira ga aibin kuma a cikin ka sunan ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza amma kana nema ka tsarkake kanka ka ce mutane ne masu laifi bayan kai ka fi kowa ma laifin yake saboda haka shehu radiyallahu anhu yana hana ka kai mai suluki zuwa ga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala kar ka shiga mummunan hanya mabuga mabugar da za ta ja maka girman kai shine me kare na kowa kowa kana ganin bai ba kai kai ne isheshe yace innaha maradun nafsi khabirun yahmilu ibnu adam al-masab bihi ala kasb min ramli min ramlin yazunnuhu jabalun rafi'an rasikan يغتر بارتكابه إلترارا فيستصغر بغيره استصغارا يعبى له أن يرى لذلك الغير شخصية تستحق التقدير أو التكريم متجاهلا أن الذي خلق السماوات والأرض كرم هذا الإنسان بأن جعله من بني آدم فقال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وليس هذا فحسب بل أحسن تقويمه فقال تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم يجمعنا إنها مرض نفسي وأنه ونشيو نزوجيا خطير من أصل wato wanda zai fatar da mutum ya hamilu bin adam al-masab wanda zai jawo dan adam ya fada cikin masifu bishi da shi rini kenan ala kasbin min ramlin yadunhu jabalan akan wani tari na yashi ne zai hakan wani tarin yashi ne yana batun dutse ne rafi'an mai girma rasikan wanda ya zama zaunen ne yaftaru birtikabi istiraran sai ya rudu da hawa kansa ruruwa kai ne kaga tilin yashi an tara sai ka zo kawo kai kana tsammanin dutse ne sai roze ya kan gida kaga baka samu komai ba to saboda haka shi wannan rena mutanen ka rena kowa din nan zai jawo maka ka hau kan wani kaman kawo kan wani kan wani tarin yashi ne kana tsammanin dutse ne kana hawa kai ko zai zo zai zo bai zab ya zo boka gaba ɗaya ka dawo kasa sai ce fa yastasgar bi gairi sai ya karanta kowa a cikin idanunsa kowa ba shi girma istisgharan ya abalahu an yara da zalika ghair shakhsiyya wannan renin da zai karanta shi da zai zai hana shi ya ga cewar wannan mutumin ma mutum ne saboda yanda ya rena shi sai yana masa kallama kamar ba mutum ba sai ga kaman shakhsiyan wannan mutumin wato wannan mutum din bai kai ma a ganshi a matsayin mutum ba ba gaba daya tasdiqu taqdir wanda ya gara yana da bai cancanta ba shi wani girma ba a ce ga wani abin da yake da shi bai cancanta ba shi wannan ba aw takrim ko kuma a girma ba shi ba zai kaddara shi ba ba zai ce a wani ai mutum ne kaza kaza a ga a ga ga matsayin sa ga kwatankwacin sa ba zai yi wannan ba sannan bayan nan ba zai ba zai karrama shi ba mutajahilan yana mai jahilta yana mai rashin sani annal ladhi khalaqa as-samawati wal ard wanda ya halicci sammai da kasai karrama hadal insan ya girmama wannan mutumin bi an ja'alahu min bani adama ya san ya shi a cikin bani adama fa qala subhanahu wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fada cewa wa laqad karramna bani adama lalle hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya karrama dan adam wa hamalnahum fil barri wal bahri sannan Allah ya dauki shi dan adam din nan a cikin fili da kuma cikin kogi duka Allah ne yake raya shi a fili da waje warzaqnahu min at-tayyibat sannan Allah ya azurta shi da dadan abubuwa wa faddalnahu sannan ya daukaka shi ya fallanta shi ala kafirin mimman khalaqna tabdilan a cikin yawan abin da Allah ya halitta ya zama dan adam Allah ya fifita shi ya dauka shi walaysa hadha fahas yace ba iya wannan Allah ya wa dan adam ba bal ahsana taqwimahu ya daidaita gininsa yanda ya gina shi ya daidaita wannan gidan faqala tabaraka taala sai Allah madaukakin sarki yace da karkara da insana fi ahsani tabri hakika Allah tabaraka taala ya halitta dan adam a ciki mafi kyan tsayuwa mafi kyan halitta haka Allah ya halitta dan adam wa zakara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min faqala الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وذكر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يجي الله تبارك وتعالى وذكر له ما في السماوات والأرض sai Allah ya hore maka dukkan abin da yake sammai ya zama naka Allah ya hore maka dukkan abin da yake cikin kasa jami'an min duka ya zama dan adam fa qala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu alladhi sakkara lakum al-bahra Allah nan shine wanda ya hore muku kogi da tajriyar fulki fi bi amri saboda wannan kogin jirage suna tafiya a cikin sa da al'amari da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala wal tabdabu min fadlihi sannan ku ne balalan Allah da shi wal allakum tashkuru sannan ku zama masu gode wa Allah da wannan neman da Allah mu wa sakara lakum ma bis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Allah ya hore muku abin da yake dukkan cikin sammai da abin da yake cikin kasai gaba daya inna bi zalika Allah ya ce a cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi liqaumin yatafakkarun ga mutane masu tunani masu tsoron Allah ga wannan wurin abinda mai lubulubbe yake so ya gaya mana shi ne shi dan adam da kake kallonsa idan Allah ya jarbe shi da rena mutanen nan to ya samu babban ciwo ya samu babbar masifa da ta wuce kowace masifa wanda zai rubu da ita sai ya rena kowa ya ya karanta kowa a cikin rayuwarsa yana da kowa bai sa ba kuma ka zama ikon Allah a cikin komai Allah zai iya baka haka ka zama bawan Allah ka rena kowa to me ya kai kenan kaga ka zama bawan Allah ba bai amfani ba saboda kana ganin kowa bai iya ba kowa bai sani ba kowa bai san daidai ba kai ka sani saboda ka sai ka rena kowa kowa baka ganin su da mutunci baka ganin su da kima kai har ya kai ba za ka iya girmama shi ba ba za ka iya bashi girma ba yana da wani abin da yana da kadar dinsa ba za ka iya bashi wannan alƙadarin nasa ba kwata-kwata sannan ba za ka iya karrama shi ba kwata-kwata ba ruwanka da karrama shi ka manta ka manta gaba daya Allah ya shi halicci sammai da gasai sannan ya karrama wannan dan adam din dan Allah yake faɗa wala kar karramna bani adama hakika Allah ya karrama dan adam ashe dukkan dan adam da gani ne karama ne Allah ya bashi wani girma daga gare shi ya karrama shi amma zaka walakanta shi shi zai yi ga maka cewa la tahqiranna musliman ka gare na kowane musulmi la tazkura aibu mri'in karka karka faɗi aibun mutum ga abubuwan da yake aka samu na karka wala kai ma wala aibu minka qad yura bayan ga aibobi kace kace a wajen ka ana ganin su naka wanda kake ka ji kana wannan wani ya ruwan gari ka samu ka gyara kanka Allah ya karrama ka duk halittar da ka gani Allah ya yi to tana da girma wajen Allah tabaraka ta'ala kamar yanzu ka samu mutum bijjani ne dan tijaniya ne dan faila ne amma yana ne yana faɗan aibin wani yana ne yana rena wani to me yake so ya ce kenan bai da abin da yake ciki ba ke ina ruwan karshe balle ka gani shi ma har ka ga aibin sa ai in ka gani kawai za ka ga kaga bawan Allah ne bawan Allah ka gani saboda ka suka karrama shi suka girmama shi ba za ka walakanta shi ba ba za ka rena shi ba saboda ka sai mai lubu lubu ya kama da cika shi alkur'ani ya gaya maka wa laqad karramna bani adama wa hamalna fil barri wal bahri wa razaqnahum min tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila dan adam fa Allah ya girmama shi ya dauka shi saboda kai ma girmama shi dauka shi karkare da shi sannan Allah bai yi iya wannan kawai ba sai da ya gyara shi ya yi shi a cikin halittar da babu irin ta shine yace a laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim Allah halicci dan adam a ciki mafi kyan halitta a cikin halittun Allah babu halittar Allah mafi kyau kamar mutum to wannan mutum ba mu wasa bane ashe ashe ba za ka rena shi ba ashe ba za ka ci mutuncin sa ba ashe ba za ka aibanta shi ba to da Allah ina musulmin da ya mai da musuluncin sa aibatawa da zagi mutum ina musulmin yake ina musulmi da babu musulmi da suka zama ga suna nan da yawa wai musulunci suke yi amma musulunci su shi ne su aibata wani mutum musulmi su rena shi su zage shi su ɗauko aibobin su jabala shi ne musulunci su sun manta cewar Allah ya karrama shi ya ɗaukaka shi ya ba shi darajoji da girma da gare shi sun manta suna nema su ce ba musulmi bane ba suna nema su ce ba musulmi bane kuma ayatun bi take wala karkar ramna bani adama ba wala karkar ramnal muslimina ba ba wala karkar ramnal mu'minina ba ka gani ba Allah ya girmama dan adam kowa kenan inda mutum ne suna ga mutum ne to Allah ya girmama shi in dai halittar annabi a rubuta Allah girma wannan mutum ba sai ya zama musulmi ba ba sai ya zama mumini ba saboda haka in ka gan shi ka ba shi girman sa shi dan adam ne kamar wani irin musulunci ne yanzu musuluncin da ake yin nan amma musulunci ne na aibatawa dan uwanka musulmi ne kullum kana bin sa kana bin aurat nasa kana neman laifin da yayi ka zo ka zauna kana aibata shi kana kana kana rena shi bai kai komai ba shi ba kowa bane bai iya komai bai san komai ba kuma wataƙila idan aka dawo aka duba sai a ga ya san komai ya iya komai din abin da kake aibata shi shi din ba haka yake ba kaka da Allah ya ce ya girma dan girma dan adam kai baka gane Allah ya girma dan adam shi yasa sai ka walakanta shi sannan Allah ya masa kyan halitta amma yanzu wani sai ga ya zo yana zagi mutum akan halittarsa kamar shi ba kansa wane mai iri kaza mai iri kaza yana zagin sa zai zage shi ya bari aikin sa zai faɗi sai da ko halittarsa ba ya zaga a ciki sai zan zagi halittar da da Allah ya masa yace dan adam inda zaka zauna kana zagin sannan baka sani Allah ya hore masa abin da yake cikin sama duka ya bashi Allah ya hore masa abin da yake cikin ƙasa duka dan adam inda zaka zauna ka zazzage shi ka faɗi aibobinsa ka ce bai iya ba kai ka iya din Allah ya hore masa wannan Allah ya ce Allahu la yastakara lakum bara sannan Allah fa ya hore wannan dan arabin kogi kaga kogi da girman sa da komi za a shiga cikin jirgin ruwa a hau a shiga jirgin nan a yi tafiya wanda dukkan kayayyaki da menene a cikin ake riba kogin nan idan ya sai an yi wata shida ana zai ga kogi na jirgin ruwa ko ko zama da haka gari guda su shiga cikin ruwa kuma su nutse ba wani zabi ka gane ba wannan irin girmama da Allah ya wa adam ne ya ba shi haka Allah ya ce wasu sun so ne saboda a nema su faralan Allah wannan duka wala Allah kun tashkuru dan ku gode wa Allah da muku wannan nimori yace bayan nan Allah ya hore maka dukkan abun da yake sama da abun da yake kaza Allah ya ce ya baka duka sai Allah ya ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu tunani yasa wani da Allah tabaraka ta'ala ya mana inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab a cikin halittar sammai da kasai da canjawan dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali masu ƙarar hankali su ne zuwa allazina yazkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim su ne masu girin Allah a tsaye a zaune a kwance to wannan dan adam din wannan mutumin shi zaka rena shi zaka aibada to abin da muke faɗi shine akwai wanda addinin su shine wannan abu rena musulmi da aibata shi kuma za mu karanta hadisan suna nan a gaba zaka ji yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga maka irin matsayin musulmi da matsayinsa amma a hakan bai hana mutum ya zauna ya gangami ya shirya taro ya ta zage musulmi ba ba musulmi normal zai zaga ba ya samu musulmin da mahaddacin alkur'ani ne ya haddace qur'ani tun yana da shekara bakwai ya zama malamin musulunci tun shekara ishirin da ɗaya ba malamin da zai iya koyar da shi irin shehu tijjani irin shehu ibrahim amma sai yana so a gaba ya ta zage shi kuma in ka ɗauko shi ka dawo ka zo za ka karanta shi da su in za ka zauna ka zagi shehu tijjani rabbi Allah wa kyau da jami'a da ce Qur'ani ne ya da Qur'ani da shekara bakwai wani ke kai baka da Qur'ani ne amma zaka zage shi kyau da jami'a da shekara 21 ya rasa malin da zai koyi shi yayi ko ne fannin ilimi haka shi Qur'ani zaka zauna ka zage su kai kuma yanzu ka shekara sama da 21 fannonin ilimin baka iya komai a ciki ba aka zo kana zage su kaga ba normal musulmi kake zage ba waliyin Allah kake ka zamu kake zage ba Shau ya ce, kar ka faɗi aibinsa kai ma aibin ga suna a jikin karataka addini ma wani baka iya shi ba amma ka zo ka zauna kana ta zagi wannan zagin da kake yi kana zagin kanka ne musulunci bai daka zagi kowane irin mutum ba balle dan uwanka musulmi wanda wanda bayan ya gama musulunci ya hada da imani ya hada da isani Allah ya sauka shi mai da shi waliyinsa amma ka zauna kana zagin sa mutum haka kawai ba daka zage shi ba to wani a wajensa yanzu addini nan da musulunci da ake yi addinin a wurin shi ne zagi haka mutane suka fassara wani yana karantar da addini amma baya zagin kowa sai ba addini shi karantar ba in ka karantar da addini ba abinda zaka shi ne ka kira wani a cikin musulman ka zazzage shi game da abubuwan sa to nan ne yawa malam wani ya iya wa'azi ai ya san me yake saboda ya zage wani ya zage wani to shi ne karkare na kowa karka zagi kowa karka bari aibin kowa kai ma aibi kana da shi ta ta Allah ne ya suturce ka ya boye maka bai bude na kan ba idan ya bude sai ga duk abubuwan ka sun lalace sai za masu zagi bayan Allah in kaga suna zagin nan Allah ne ya rufe musu ko to cikin cikin ikon Allah zai ga Allah ya yaye su in ya yaye sai ga ana ganin su tsirara kawai ga suna bidiya shedan yace fa inna fa inna a inna faqdan hadha tafakkur wa adam iqa'ihi haqquhu huwa sabab ar-ra'isi fi irtikab al-mar'i jarimati al-ihtiqar wa illa fa kayfa yatanaffa lilladhi yatadabbaru al-ayati Allah أن يهتجر أخاه كائنا ما كان فضلا أن يكون إنسانا مسلما جعله ربه من أتباع الأنبياء الذين هم أفضل المخلوقين فكان حتما أن يمنع كل تصرف أو الحركة تدوم من قدر هذا المسلم yace inna faqdan hada tafakkur idan ma bakka tunani ka gane girman mutum girman dan adam wa adamu yutahi yaqu sannan ka kika bashi haƙƙinsa da Allah ya bashi huwa sababun ra'isi shine babban sababi firtikabil mar'i jarimatal ihtibar wanda zai jawo dan adam ya dauki laifi na reni na rena kowa wa illa fa kaifa yatanassa yace in baka ba za ka manta lillazi yatadabbaru ayati Allah wanda yake tunani akan ayoyin Allah an ya hata sura ta kaina makana ya walakanta dan uwansa biyar da yake ba zai walakanta shi ba fadlan an yakuna insana musliman kuma balle a ce Allah ya kara maka ya zama mutum ne mutum din ba musulmi ja'alahu rabbuhu min atba'il anbiya'i Allah ya sanya wannan mutum musulmi din daga cikin mabiyin annabawa allazina hum afdalul makhluqin wa sunne mafi bitan halittu da Allah halitta fa kana hatman an yamna kullu tasarruf saboda haka wajibi ne kowane motsin ka ya hana ka awul harka ko wani motsin da zaka yi tazawwu min qadri hadha al-muslim kar ka shiga cikin alƙadari mutuncin wannan musulmi ka walakanta shi in dai ka da musulmi ne yana sallah yana aikata yana aikata ayyukan ibada yana bin tabarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to karkare rera shi karka bari aibin sa amma yanzu ka san musulmi yana sallah yana ayyukan ibada yana karatun Qur'ani yana abubuwa amma zaka zo kana nema ka kafurta shi ma ba ka wani da zai ba aka kafurta shi gaba ɗaya kake neman shi zuba laka wannan waje ne mai hatsari waje ne mai hatsari sai za ki yake maka gargadi la tasiran da musulman la tazkura aibun mur'in wal aibun minka kabira karkare na musulmi karka bari aibin musulmi ga aibi a jikinka ana gani sau biyu mutum da kake ganin su kamar ba komai din nan ba mutumin da bai hada komai ba ma wallahi ka taba ji Allah ba zai barka ba balle waliyin Allah man adani waliyan faqad azantuhu bil harb wanda yayi gaba da waliyina ya nemi izinin yaki da ni zamu yake shi wallahi ba ma shakka yau tijani waliyin Allah ba ma shakka shi Ibrahim waliyin Allah ne amma ga wasu za su suna suna zagi yau tijani suna zagi shi Ibrahim suna rena su suna fadan aibubuka a kansu bayan kai din an dauko ka an dauko ka an za a kwatanta ka ba kai komai ba ba abin da kai ba ka samu komai ma amma kai ne zaka ce ai ya ce kaza ai kaza ya ce ai kaza kaza kana bayani wai bayan abin da yake din aka barka da shi ka gane abun ma ya ishe ka aiki baka tara komai ba da Allah yanzu kwa rayuwar duniya yanzu zaka je ka nemi aiki ko zaka nemi wani matsayi ya ake nema qualifications ɗin ka ko zaka ga abin da kake da shi yanzu tibinka ake nema ko za ka bari tibinka yanzu da Allah mai zaki shi tijani mai zaki shi ibrahim shi nan ka tambaye shi Allah mai tibin sa da Allah a cikin musulunci ya haddace qur'ani wanda kake da ranar ma da tarar qur'ani wani ko Allah masu zaki ne in ka kaza su kashi 100 kashi 99 ba ma haddata bane ba zo da qur'ani ba ya haddace ilimi ya haddace ilimi wani fanni yayi a cikin ilimi suwa suka ba da shaida akan yayi ilimin babu mutum ne kawai haka kawai ya dan ya islami yana jin larabci shikenan sai zo ya hausa shi media sai kafa zage zage ya zagi kowa abun sa shi malami ya zagi kowa yawo bai je wajen kowane malami ya koya masa karatu ba malami ne shi dan ne shi dan ne ya koya masa bai je ya dauki karatu a wajen kowa ba ya dan ya islami ya dan ya larabci kawai shikenan ga kuma duk shinare duk kalmar da ta masa wahala zai shiga ya leko ta ya gane ma'anarta kawai zai zo ya zauna sai ya zama malami sai sai shehu tijjani ma kaza kaza shehu ibrahim ma kaza kaza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai karanta komai ba su shi ya ce maka kai dai da kake batun jani dan faila ana hana ka musulmi ma haka kawai saka yana ji ba ruwan karfi ya je ya sha ni saka yana ka saboda shi musulmin nan da kake gani ba wanda kana ga ba komai ba fa inna Allah azza jalla azzamahu wa sharrafahu Allah madaukakin sarki ya girmama shi ya dauka shi fa huwa min hurmati rabbina yana daga cikin abubuwan da Allah ya haramta yana cikin hurmatillah shi mutum musulmi قال الله سبحانه وتعالى الله رب العزة ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda ya girmama abubuwan da Allah ya haramta din na hurmatullah to shine masa alheri a wajen ubangijinsa ashe idan kana neman girma a wajen Allah abun alheri da kake so ka daga wajen Allah shine ka girmama hurmatullah a cikin abun da Allah ya haramta kuma har da mutum وهو كذلك شعيرة من شعائر الله قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فنجي mutum musulmin har yanzu wani alama ne daga cikin alamomin ayan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yu'azzim sha'ir Allah wanda ya girmama sha'ira alama na addinin Allah fa innaha min taqwal qulub yana ɗaya daga cikin alama na tsoron Allah jin tsoron Allah daga zuciya ashe in ka zauna kana aibanta mutum kana faɗan aibobinsa kana zaginsa ma'anarsa babu imani a cikin zuciyarka inna imani a cikin zuciyarka ba za ka aibanta mutum musulmi ba mutum musulmi ba za ka aibanta shi balle ka zage shi balle ka wadon laifinsa yace bal huwa azam hurmatun min hurumil makki ka'batu musharrafa wa min zaqu dhalika ma haddathna bihi imam abdullah bin umar radiyallahu ta'ala anhuma qala رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم هرمتك والذي نفس محمد بيده لهرمة المؤمن أعظم عند الله هرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرا يجي بل هو أعظم هرمته الفرم متوم mutum haka mutum alfarmansa ta fi alfarman ɗakin kaba min hurumin bacci ta fi alfarman ɗakin allah nan na kaba ka abu mu jarrafa ka abu mu ɗaukakiyar nan alfarman da yake jikin adam ya bi ta wabin zaɓu za ka yace gaskata wannan ma haddasa bi imamu abdullah yana daga cikin abin da imamu abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya gaya mana allah ƙara masa yadda kala yace ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ga annabi ya da Allah su fada gare shi ya tsufu bil Kaaba yana yin tawafi a cikin dakin Kaaba wai gulu yana cewa ma atyaba ki ba abin da ya kai ki inda ya dadi ne wa atyaba rihaki babu abu mai kamshi kamar ki ya dakin nan na Kaaba ma a'azama ki ba wani abu mai girma kamar ki wa a'azama hurmata ki ba wani abu mai alfarma wanda ake kiyaye alfarmarsa kamar ke wannan daki kenan babu ne kai wannan daki girma sai ce wallazi nafsu muhammadu biyadihi na rantse da wanda rayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannu shi Allah tabaraka ta'ala da hurmatul mu'min a'azam inda Allah hurmatan min alfurman mutum mu'mini musulmi guda daya ya fi girman wannan dakin ga wakilin sa kai har da dukiyar sa ma malu wa da har da dukiyar sa da jinin sa wa anna zunubi illa khaira sannan kai mu zaka masa komai ta alheri kaji ba kar mu zaga masa komai jariri inda mutum musulmi ne wato za a iya rasa ɗakin kaba ya zama mai sauki akan a rasa musulmi a cutar da shi ya yi masa shi girman mutum musulmi ya fi girman ɗakin kaba suna cikin wani hadisi alaihi salatu wasallam ya cika da cewa kar mu zarci komai da shi alheri sai zuwa Allah mai zagin ɗan tijaniya mai zagin yan faila an ci karka zarce su da komai shi alheri ka huzo don alheri kenan in suna aikata abu ka zo ka tambaya mana ka tambaye su amma sai ka dauko littafi shi da jani ko shi Ibrahim sai ka ce ya ce kaza abu kaza yake nufi wa ga maka an ce ka kaza da masa komai alheri saboda haka sai ka nema masa hanyar mabida sai ka irga ka irga ta ko ina baka samu baka sanya masa baka samu mabitar abun ba sai ka ce to ai bari ka je ka tambaye masu abun me suke nufi da abu kaza amma yanzu wanda ba dan tijaniya ba yanzu da ko ga tijaniya na cewa ga abun da ake nufi kai da kayan ka ma wanda zai fassara maka abun da kake nufi har sai zo tambaye ka to saboda haka kai din tijaniya ana gaya maka kai dan faila kar ka zata wa kowane musulmi sai alheri in ya aikata abu ka ce wata gila abu kaza ake nufi ka nema masa mafita in ya zace abu ka ce wata gila kaza ake nufi ka nema masa mafita har sai an samu inda ba da zai yi su gunna zai gaba shi yanzu ba ka mutuncin musulmi ya fi komai sai za su wuce la ta tsoron da musulman la ta tsora aibu muri'in wal aibu min ka tsanewa kar ka rena musulmi kar ka ambaci aibinsa ga aibi a wajenka ana gani rakata ga sunan kata kata to za ka je kana fadan wani saboda haka ka kiyaye kar ka aibata musulmi kar ka faɗi mummunan abin da yake aikatawa ko da yana aikatawa wal aibu minka kad yura ga aibi a wajenka ga sunan ana gani kuma duk mutumin da ya zama yana faɗan laifin mutane ne to shi shi din laifin ya na kowa ne mai faɗan aibin mutane to shi din aibin ya na kowa shi yasa in ka samu masu zagin waliyan Allah nan sai ga sun fi kowa laifi in ya zauna wa'azinsa ko karatunsa abin da zai yi zai ɗauko shi wata ne ko shi Ibrahim ya ta zaga to da za ka ɗauko shi in ka duba shi sai ya fi kowa aiki saboda shi zagi ne aikinsa to idan ka zama kai aikin ka ka zauna ka zagi wani ne ai abu kaza yake ai yayi kaza ai yayi kaza ai yayi kaza to kai din aibobi suna nan ga kuma kace kace a cikin ka saboda ka kiyaye kanka karka na ambaton laifukan mutane karka rena su kowa ka bashi girman sa kowa kana ganin sa mai girma ne mai daraja ne wata girma waliyin Allah ne baka sani ba saboda kar gari na shi karka walakan kai shine abin da shi yake fada la taqiranna musliman karka yana kowa musulmi kowa ka bashi girma ka girma shi sannan karka ambaci aibin sa bayan aibin kuma gashi na gare ka ana gani to yana da insha Allah za mu daka da nan muna cikin wannan baitin ne da shi yake cewa la tahqiranna musliman la tadhkura aibu muri'in wal aibu minka kabira kar ka rena musulmi kar ka ambaci aibinsa bayan aibu buka ga suna a cikin ka ana gani su kamar yadda muka sani mun shigo wannan wata mai alfarma wata mai daraja watan da aka samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama watan Rabiul Awwal wanda yau muna ɗaya ga watan wannan wani lokaci ne wanda dukkan musulmi mai imani wanda ya yarda da Allah ya yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai ji farin ciki a cikin zuciyarsa zai yi murna da farin ciki saboda samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shi ke nuna cikin imaninsa dan Allah baka imani imani ya cika to sai kai farin ciki kai murna da samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan Allah baka imani amma imanin bai cika ba ya samu na kasu sai kai farin ciki kai ta kai da samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan gidaje guda biyu haka suke tafiya ko dai ka yi murna ko ka yi bakin ciki za ka yi ɗaya a cikin biyu to yanzu duk masoyin annabi wannan watan ya kama yana ji daɗi yana ji farin ciki yana murna duk makiyin annabi wannan watan ya kama hankalin da ya tashi yanzu a dame shi yanzu a matsa masa da abubuwa yan bidi'a yanzu za su je bidi'a haka zai faɗa wai a zauna a yi tarihin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a yi yabon annabi sallallahu alaihi wasallam a faɗi rayuwarsa da halayensa wai shine bidiya amma a zauna a haɗu gari da gari a ɗauko malami daga wani gari ma zo ya faɗi tarihin wani bawan Allah da aka ba shi matsayi a cikin gwamnati wannan sunna ne wannan sunna ne a haɗu gari da gari ba a zo a zauna ana murna ana farin ciki me ya faru ne wane ne aka ba shi matsayi iri kaza shi yasa ake wannan bikin wannan bikin da murna da farin da aka yi duka an yi shi ne saboda an ba wa wane matsayi har a kira wane ma ko a kira shi a waya a yi magana wallahi ga munan duka duk mun haɗu a nan waje ranka yadda wallahi muna murna muna farin ciki Allah ya baka matsayi amma in ka zauna kai murna kai farin ciki saboda an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ka zama dan bidiya ka zama mushriki amma ka zauna kai farin ciki an ba wani an ba wani matsayi wani wani abun da kyau kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to saboda haka in ka ga mutum ya zama haka to Allah ne ya cire masa hankalin sa na mutum ya sa masa na dabba in ba ka zama dabba ba ya za a yi ba za ka yi murna da farin ciki da samuwar annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma za ka yi murna da farin ciki da samuwar kanka saboda ka ranar aihuwar kan yazo sai ka nemi kek ka yanka ko kana kana murna yau an haife ka ranar aihuwar ka ya dawo ka bar ɗakin kwanan ka kai kusa da kabari kuma kana murna kana murna da wannan an ba ka wani matsayi sai ka tare jama'a gari da gari ya zuwa a duk nake ba ruwa matsayi aka bani ina murna ina farin ciki to waɗannan kuma sun haɗu suna murna suna farin ciki Allah ya ba su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ce yan bidiya ne sai ka ce mushrikai to da Allah in hankalinka yana nan zaka yi wannan abu to saboda haka wannan lokacin da muka zo ka dage ka so annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake nema wallahi duk ibadar da kaje da ita lahira in babu son annabi wallahi ka sha wahala to manyan annabi yanzu a watan maulidin nan kokarin da zai ta yi zai ta gaya maka ne annabin bai kai ba wai ko ba abu da zai ta yi ba kenan sun wuce iyaka sun yi kaza sun yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san shi sai Allah kai yanzu mai kokarin gyara in ka ce an zurfafa to da Allah ka zo ka gaya mana matsayin annabi wanda ba zurfafa ba ka bade shi muji wanda ba zurfafa ba ka bada mana shi wani iri ne mutumin da Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama in ya daga dutse ya yi ba sai Allah ce shi yayi kai mu baya da shi Allah sai dilla boka yi hannun Allah kan hannunka ya za ka yi wannan karatu ya za ka gane mutum annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan watan da sauran watanni ma ba iya wannan watan ba ka dage ka samu son Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kayan ka kawai yake ne ba amma in ka samu son wani saboda kana zamani zai baka wani abu ko kana farin ciki da wani zaka yi taro gari da gari duk taron da kai taron sunna ne ko wani iri amma in dai an taro an ce saboda Annabi ne taro ya zama bidiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komai da zaka yi na shakiyancin ka na tarurrukan ka na tsiyanka duka sunna ne amma in ka taru saboda annabi ya zama bidiya to saboda haka da Allah kar mu shagaltu da wannan magana wannan magana ma bai dace mu da mu damu da ita ba mu dage mu so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu nuna soyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu zama masoyansa da gaskiya su kuma su dage su ta nasu su ma ko su ta nuna su makiyan annabi ne sun an je lahira sai a bambanta kawai shi kenan ka gama ibadan ka je da su babu annabi ka gani sun Allah zai karba wallahi Allah ba ruwansa da kayanka saboda haka Allah ya kara mana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu damar nuna farin ciki da murna da samuwar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda maganta ne dai Allah ba mu ladan sa abinda muke kuskure Allah gafarta mana barka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu gane abinda shi yake so mu gane cikin wannan baituka masu albarka to barka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mujizar sa rubin shi tijani da karamar sa rubin shi Ibrahim da faidar sa barka ga da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين